إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أيها الناس اعلموا أن للعلماء, لعلماء الدين منزلة عند الله سبحانه وتعالى ومن الأدلة على المنزلة السامية للعلماء أنهم مميزون بعلمهم عن غيرهم من عامة البشر قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قال الطبري رحمه الله يرفع الله الذين أوتوا العلم من أهل الإيمان على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم بفضل علمهم درجات إذا إذا إذا علموا إذا إذا علموا بما أمروا كذلك أوجب سبحانه وتعالى الرجوع إليهم وسؤالهم أما فيه إشكال بين الناس قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال وقد قال الشاطبي رحمه الله ذلك أن السائل لا يصح أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه في الشريعة جوابه لأنه إسناد إسناد الأمر إلى غير أهله والإجماع على عدم صحة مثل هذا بل لا يمكن في الواقع لأن السائل يقول لمن ليس بأهل العلم بما بأهل الأمر لما سئل أخبرني أخبرني أما لا تدري وأنا أسند, أسند أمري لك فيما نحن بالجهل به على سواء ومثل هذا لا يدخل لا يدخل في زمرة الأقلاء فالعلماء إذا هم الوسيلة والطريقة هم الوسيلة والطريق لتبيين الأحكام فهذا العلم يتوارثه أهله فيأخذه الخلف فيأخذه الخلف عن السلف بالتلقي وهؤلاء العلماء يبينون أحكام الله عز وجل للناس ومن فضل العلماء أيضا أنهم أهل الفهم أهل الفهم عن الله عز وجل قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فخواص الأدلة وهي الأمثلة تضرب للناس تضرب للناس كلهم ولكن تعقلها تأقلها وتفق وتفقهها خاص بأهل العلم فالله سبحانه وتعالى حصل تأقلها في العالمين وهو قصد الشارع من درب, من درب الأمثال الشاطبية الموافقات قال ابن كثير رحمه الله وما يفهمها ويتدبرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون والعلماء أيضا أهل الخشية من الله عز وجل وهذا شرف عظيم لهم يقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء سورة فاطر وقال ابن كثير رحمه الله أي إنما يخشى وحق خشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القديم العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كانت المعرفة به أتم والعلم به والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر ويقول السعدي رحمه الله أيضا فكل من كان بالله عالم كان أكثر خشية الله وأوجبت له خشية الله والانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء للقاء من يخشى وهذا دليل على فضيلة العلم فإنه داء داء إلى خشية الله كذلك أنهم ورثة الأنبياء وهم المفضلون بعد الأنبياء على سائر البشر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم وإذا كان العلم الذي أوحى الله به إلى الأنبياء قد ورثه العلماء فإن العلماء أيضا ورثوا شيئا من الاعتبار الشرعي للأنبياء فالأنبياء مبلغون عن الله والعلماء مبلغون عن الأنبياء فلهم منزلتهم ومكانتهم حيث ورثوا هذا هذا الشرف بشرف الموروث فلا بد من توقيرهم وتقديرهم لما يحملونه من ميراث النبوة ومن مكانة العلماء أيضا أن الله قد أراد بهم خيرا فعن ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين رواه البخاري ومسلم وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكل أمة قبل بئسة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين فعلماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم كذلك فنجاة الناس منوطة بوجود العلماء بوجود العلماء فيهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخاري أي أنهم ضلوا أنفسهم بإفتائهم وجهلهم وأضلوا غيرهم فهلك الجميع وليس يغني عن وجود العلماء الكتب مهما كانت ومهما اشتملت عليه بل ذهاب العلم يكون بذهاب حملته فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتدرون ما ذهاب العلم قلنا لا قال ذهاب العلماء رواه الدارمي في سننه بارك الله لي ولكم بما سمعنا ونفعني الله وإياكم مما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن والهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا كو ينوا مسلمين hudubar mu yau tana magana akan matsayin malamai na addini a wajen Allah malamai masu karantar da addini suna yi ma mutane tunatarwa suna da daraja a wajen Allah ya kamata mutumin da yake da daraja a wajen Allah ya zama to yana da daraja a wurinka daga cikin dalilan da suke nuna darajar malamai cewa su malamai sun bambanta da ilimin da Allah ya ba su daga wasunsu daga gama garin mutane ba ɗaya suke daga garin mutane ba waɗanda Allah bai ba wannan ilimi ba har ubangiji Allah ta'ala ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi tambaya shin waɗanda suka sani masana suna zama ɗaya da waɗanda suke ba masana ba a'a masu hankali suke iya gane haka malamai da waɗanda ma malamai ba guda bane malamai suna da daraja suna da matsayi a wajen Allah na daga cikin abin da ke nuna matsayin malamai da daraja a wajen Allah a lokacin da Allah ya tashi kafa shaida cewa ba abin bautawa da cancanta da gaskiya sai shi Allah ya ce shi da kanshi ya shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah maɗaukakin sarki mala'iku ma suna shaida akan haka sannan Allah ya ce malamai ma sun shaida cewa Allah shi kaɗai ne abin kaɗaitawa da bauta Allah ya ukunta malamai da su ya kafa su shaida bayan shi ya shaida mala'iku sun shaida sannan ya ce kuma malamai sun shaida akan haka wannan kawai ya isa ya zama ɗaukaka da daraja ga malaman addini haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa a cikin suratul mujadala Allah yana daga waɗanda suke masu imani daga cikinku ma'ana Allah yana daga darajar masu imani a cikin musulmi masu imani masu ilimi kuma Allah zai daga darajar su fiye da waɗanda yake ba masu ilimi ba a cikinsu kenan malamai a cikin muminai darajarsu tana sama ga waɗanda suke ba malamai ba kenan kun ga mutane ne masu daraja mutane ne masu kima a wajen Allah madaukakin sarki to ya kamata ya zamanto suna da kima da daraja a wajen mutane sawa'an mutanen nan kowane iri ne sawa'an mutane ne waɗanda suke masu hali ne masu iko ne ko kuma na ƙasa da haka ya kamata a ce malamai na addini kun san malamai ma suna suka tara in an ce malami a shari'a shine malami mai aiki da iliminsa wanda abin da ya gado daga manzansa sallallahu alaihi wasallam shine yake kokarin ya isar da shi ga bayin ubangiji Allah ta'ala yana daga cikin abin da ke nuna ma darajar malamai Allah madaukakin sarki yace idan kuna da wata matsala ta addini to ku tambaye malamai ku maida ta a wajen malamai shi yasa Allah ta'ala yace ku tambayi ma'abuta sani idan ba ku sani ba wannan aya tana nan cikin suratul anbiya aya ta bakwai Allah ta'ala ce ku tambaye malamai na addini malamai masu tsoron Allah hatta da mai akhdari me yace yace fasalu idan za ku yi tambaya yace wa yasalul ulama ya tambaye malamai idan kana da wata matsala ta addini ka tambaye malamai su warware maka ita mai Allah yace mai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan za ka yi koyi sai ya ce wa yaktadi bil muttabi'ina bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam haka mai ahadari yake idan za ka yi koyi ka yi koyi da malaman da suke bin sunnan annabi akwai malaman da babu ruwansu da sunnan annabi babu ruwansu da karantarwar annabi a'a su kawai abinda suka tsara shine za su yi ko da ya saba makarantarwar annabi to mai ahadari ya ce idan za ka yi tambaya ka tambayi irin waɗannan malamai in kuma za ka yi koyi ka yi koyi da waɗannan malamai masu bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ashe malamai suna da daraja kuma malamai su ne hanya ta bayyana hukunce-hukunce babu wani wanda ya isa ya buga gaba ya bayyana wani hukunci musamman ma hukunci na addini in ba malami ba ne shi in ba malamai su adda wannan hurimi su Allah ya ba wannan hurimi bayyana hukunci na shari'a saboda wannan ilimi ne wanda aka gaje shi ma'ana ma'abutansa sun gaje shi ne saboda haka waɗanda suka zo daga baya sai suka karɓi wannan ilimin daga waɗanda suka gabace su ta hanyar mi ma'ana bin juna saboda haka malamai su ne waɗanda suke masu bayyana hukuncin ubangiji Allah ta'ala ga mutane yana daga cikin abinda ke nuna falala da daraja ta malamai su ne ma'abuta fahimta su ne ma'abuta hankali Allah maɗaukakin sarki yake cewa irin ire-iren waɗannan musallai muna buga su ne ga mutane amma ba kowa ke gane su ba sai waɗanda suke malamai a cikinsu wannan aya tana nan cikin suratul ankabuti aya ta 43 musallan da Allah yake bugawa ba kowa ke iya gane su ba sai malamai kenan waɗannan dalilai ne na musamman waɗanda ke nuna daraja da kuma matsayi da kuma kima ga malaman addini a wajen Allah da kuma wajen mutanen kirki malaman addini suna da kima suna da daraja ba wanda zai tozartar da malami ba wanda zai ga malami baya da kima idansa ba wanda zai ga malami ba bakin komai bane ba a wurinsa sawa'an dan Allah ya bashi dukiya ko ko dan Allah ya bashi wannan matsayi to sai dai mutunan da bai san kimar da ubangiji Allah ta'ala ya aje ma waɗannan malamai ba da aka ba wanda yake fahimtar waɗannan abubuwa ya lura da su sai waɗanda suka gogu a cikin ilimi kamar yadda wani daga cikin magabata ya faɗa sannan malamai su ne ma'abuta jin tsoron Allah wannan shi ma wani matsayi ne mai girma Allah madaukakin sarki yake cewa kawai waɗanda suke jin tsoron Allah matuƙar jin tsoron Allah Allah ta'ala ya ce su ne malamai saboda sun yi kowa sanin waye Allah me matsalin Allah menene girman Allah wani kawai ya san Allah ne a suna amma bai san siffofin da suka cancanta ga Allah ba bai san siffofin da ba su cancanta ga Allah ba bai san matsayin Allah ba bai san girman Allah ba shi da sunan Allah kawai sani amma malamai sun karanci matsayin Allah sun san darajan Allah sun san girman Allah sun san siffofin da suka cancanci Allah sun san siffofin da ba su cancanci ubangiji Allah ta'ala ba sun san abin da ya kamata a jingina shi ga Allah sun san abin da bai dace ba a jingina shi ga Allah ba wanda ya san wannan don haka sai Allah ya ce kawai waɗanda suke jin tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah su ne malamai yana na a cikin suratul fatir aya ta 28 bayan haka nan ku sani malamai na daga cikin abin da ke nuna darajarsu da matsayinsu cewa su ne fa magada annabawa su ne waɗanda ake fifitawa bayan annabawa akan sauran mutane ana fifita malamai bayan annabawa akan sauran mutane saboda malaman nan su ne suka gashi abinda annabawa suka zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗi a wani hadisi hadisin da ma'ana imamu ahmad da imamu turmiji da imamu abu dawud da ibn majaha da sauransu daga malaman addini suka rawaito manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa fifikon malami akan mai ƙoƙarin bauta jahili kamar fifikon ma'ana wata ne a daren ma'ana 24 ko daren 25 lokacin da daren abin nan 14 ko kuma 15 lokacin da wata ya kai 14 ko 15 kun san da yana da haske akan sauran watannin da ba su kai waɗannan kwanuka ba to haka bambancin yake ga malami da kuma mutunan da yake mai ibada amma kuma jahili ne shi ba malami ba ne bambancin su ne yadda ka san wannan hasken wannan wata ya bambanta akan sauran watanni to haka malami ya zamanto ma'ana yana da fifiko akan mai bauta wanda yake shi ba malami ba ne ba sannan ku sani lalle malamai su ne magada annabawa kuma annabawa ba su gadar da dirhami ba ko dinari ba wai kudade ba ne na dirhami ko kuma kudade na dinari ma'annabawa suka mutu suka bar ma'annabawa suka gaza ba a'a annabi ya ce annabawa sun gadar ma malamai ilimi duk wanda ya riki wannan ilimi ya yi aiki da shi ya karantar da mutane gaskiya ya faɗa ma mutane gaskiya ya nuna ma mutane hanyar da za a bi a dace da rahamar Allah to manzo Allah ya ce ya yi riko da mai rabo wanda yake mai girma akan isar da sakon manzon Allah ba irin abin da ba a gani ba annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yana madina yana makka kahin ya zama manzo suna ce mishi muhammadu al-amin muhammadu amintacce amma tun lokacin da Allah ya zo ya aiko shi ya ce masa ka ce musu kai manzon Allah ne kuma ba a bauta wa kowa sai Allah shi da sai aka kama kiyayya aka kama adawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an bash an zagi manzan Allah an jefi manzan Allah an raunata manzan Allah an kashe wasu daga cikin sahabban manzan Allah an kulle wasu daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ma an kore su daga garinsu don isar da saƙon ubangiji Allah ta'ala amma haka aka yi ta gada abin har abin ya kawo yanzu a duk wanda ya sa kanshi wannan aiki ya tabbatar da inda wajen waɗin gaskiya ne wata rana sai ya samu kanshi cikin matsala amma idan mutum ya karanci tarihi wannan abu ba zai tada mashi hankali ba wannan shine abin da magabata suka gada kuma kana akan hanyar magabata kenan kai ma dole wannan abin wata rana sai ya cin maka saboda haka idan ya kasance ilimin ma da Allah ya yi wahayin shi zuwa ga annabawa malamai sun gadi wannan ilimin da Allah ya yi ma annabawansa wahayi to ashe lalle malamai suna sun gadi wani abu na lura wani abu na shari'a ga annabawa saboda annabawa suna isar da sakon Allah ne malamai kuma suna isar da sakon annabawa ma'ana sakon da annabawa suka samo daga Allah shine suka isar malamai suka gada su kuma suna isar da wannan sakon annabawa zuwa ga bayan Allah kenan kun ga duka sakon Allah ne ake ma'ana isarwa saboda haka malamai suna da madaraja suna da matsayi tunda suka gaji wannan ilimi suka gaji wannan matsayi mai girma daga manyan-manyan mutane su ne annabawan Allah dole a girmama su dole a kaddara su dole a mutunta su ya kamata a ba su matsayinsu saboda wannan abin da suka gada ga annabawan Allah yana daga ciki abin da ke nuna matsayin malamai Allah maɗaukakin sarki yana nufinsu da alkhairi abdullahi dan abbas da mu'awiya suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk mutumin da Allah ke son shi da alkhairi sai Allah ya sanya shi mai fahimtar addini ma'ana ya zama malami wanda yake fahimtar addini duk wani abin da zai yi na addini yana da ilimi a kansa wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa kowace al'umma gabanin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallama malaman waɗannan al'umma su ne mafi sharrinsu kafin zuwan manzan Allah malaman kowace al'umma gabanin zuwa ma'ana zuwan manzan Allah su ne a shiraransu sai dai malaman musulmi su malamansu su ne zaɓaɓinsu saboda manzan Allah ya ce man yuridin lahubi khairan yufaqihu fi din sannan wallahi tsiran mutane mutane suna samun tsira ne tsiran mutane yana nan naɗe da samuwar malamai a cikinsu matukar mutane babu malamai masu gaya musu gaskiya to wallahi za su samu kansu cikin bala'i za su samu kansu cikin matsala za su samu kansu cikin tashi hankali kuna ganin ƙasashen da ma'ana babu malamai a cikinsu masu karantar da addini masu wa'azi masu isar da saƙon Allah idan Allah ya tashi yi musu azaba kuna ganin da Allah yake musu ko a yi musu guguwa ta zo duk ta halaka mutane ko a yi girgizar ƙasa wadda bata wuce ba ma'ana minti guda ko minti biyu a ce ma dubban mutane sun mutu dubban gidaje sun roshe sun lalace don haka zaman lahiyar mutane kwanciyar hankalin mutane samun nutsuwan al'umma ya zama to akwai malamai a cikinsu waɗanda suke musu wa'azi malamai a cikinsu waɗanda suke karantar da su malamai a cikinsu waɗanda suke gaya musu gaskiya matukar babu wannan to wallahi babu zaman lahiya a cikin al'umma duk al'ummar da babu irin wannan malamai a cikinta to ba magana kwanciyar hankali tare da wannan al'umma ba magana ma'ana samun nutsuwa akan wannan al'umma saboda ni al'umma za su samu kansu cikin aikata miyagun ayyuka akwai aikin da guda ɗaya idan suka aikata yana iya husatar da Allah ya sabkar da bala'i a cikinsu amma kasancewar malamai masu tsayuwa bisa abin nan mindurori da masu tsayuwa a cikin masallatayya da masu tsayuwa a cikin unguwoyi da masu shiga gidajen rediyoyi da gidajen talbizo suna yi mutane wa'azi suna yi karantar da yara su karantar da mata su karantar da manya addininsu dalilin wannan ko da wasu sun yi wani abin da zai iya husatar da Allah ya sabkar da azaba to ubangiji Allah subhanahu wataala yana iya sauƙaƙawa ciki ba shi ne a lokacin da mushirikai suka ce wa manzan Allah suka yi addu'a suka ce Allahumma in kana haza huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim suka ce ya Allah in dai wannan abin da manzon manzon Allah ya zo da shi gaskiya ne daga wurinka ne maimakon su ce Allah ka sa mu gane gaskiya mu imani da ita sai suka ce Allah ka yi musu ru suka ce Allah ya musu ruwan duwatsu na azaba daga sama me Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba matukar kai manzon Allah kana tare da su tunda kana cikin su kana yi musu wa'azi kana karantar da su duk da ba su saurarawa albarkacinka kawai Allah na iya rike azaba a kansu sannan wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba ta kai tsaye haka alhali a cikin su akwai bayan Allah masu yin istighfar ashe albarkacin wani shi ya zama ba hausa yake ce albarkacin abin nan kaza raƙumi yake iya shan ruwan kasko kenan albarkacin wasu al'umma malaman nan masu wa'azi masu karantarwa saboda Allah wani irin sabon Allah ne abba yi ana shan giya ana ana zina ana luwaɗi ana cin riba ana ƙarya jibo mutanen annabi lo aikin su luwaɗi kawai namiji ya nemi namiji mace ta nemi mace ya uwarta wannan aiki kawai suke Allah ya aiko musu annabi suka ƙarya tashi me Allah ya musu gudan ƙasar Allah ya mata juyin masa gudan ƙasar Allah ya aiko mala'ika jibril ya zo ya yanki bakin yankin ƙasar gaba ɗaya ya yanka ya cira da shi sama aka ce hatta da mala'iku na sama suna jin kukan zabi da kukan karnai da na awaki na wannan ƙasa sannan sai Allah ya musu juyin masa aka dawo da su ƙasa sannan aka biyo su da ruwan duwatsu na wutar jahannama suka yi su karkashin ƙasa suka halaka su saboda luwaɗi kawai yanzu ana luwaɗi ana zina ana tauye mudu ana tauye sikeli amma kasancewar malamai masu faɗa ma mutane gaskiya su karantar da mutane ga addini dalilin wannan sai Allah ya haƙuri ba zai kama mutane azaba wata gaba daya sai da in mutum ya mutu iske a mutu a cikin gaba dan Allah wannan ba alkhairi bane a cikin al'umma bai zamanto abin jinjina wa malaman addini ba bai zamanto ba a shi a kaddara su a mutunta su a darjanta su a basu matsayin da Allah ya basu ba amma sai kaga mutane suna ma malamai kallon hadarin kaji suna ma malamai marasa kallon marasa aiki to malamai sun sa abin da suke malaman nan ku ba su matsayin da Allah ya ba su ko ba ku ba su matsayin ba Allah ya riga ya ba su matsayin su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kihaye da a cikin ruwa hatta da kihaye da a cikin ruwa suna yi ma malami istighfar saboda haka malamai na addini suna da daraja suna da mutunci a ba su daraja zuwa mutunta su kuma suna da amfani a cikin al'umma wallahi suna da amfani ina maimatawa malamai na addini masu tsayuwa kan mimbrori waɗanda suke wa'azuzzuka suke karantar da al'umma wallahi suna da amfani a cikin al'umma amma ba iya gane haka sai lokacin da aka rasa su duk lokacin da aka rasa su to za a iya gane amfaninsu muna fatan ubangiji Allah ta'ala ya ba mu ikon ganin kimin malamanmu Ubangiji Allah ta'ala ya sanya kima da daraja da mutuntawa da darzantawa ga idanunmu ga malamanmu. Wannan shi ne zaman lafiya. Shi ne zaman lafiya. Amma wallahi duk lokacin da Allah ya tashi, shi ya saman da Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa Allah bai zuwa ya zare ilimi a cikin al'umma kai tsaye, amma Allah yana amshe ilimi ne ta hanyar kashe malamai. sai Allah ya ɗauki malaman ƙwarai guda guda guda guda ka ga wata shekara wani malami ya rasu wata shekara wani ya rasu sai a wayi gari malamai na addini masu faɗan gaskiya da su mutu yanzu babu kowa sai sarakuna sai mutane su riƙi sarakunansu su ne malamansu sai su je su riƙe suna neman suna musu tambayoyi na addini su kuma ba su da ilimi sai su ba su amsa akan bata su su bace saboda sun ba da amsa da ba su da ilimi akan ta sannan su batar da wanda suka ba amsa sai mutane gaba ɗaya sai su halaka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu mafi yawan jigajigan malamai na addini mafi yawan su duk sun kwanta dama haka za a yi tahiya haka za a yi tahiya idan Allah ya tashi karar da al'umma ya tashi halaka su duk sai ya amshe malaman na addini wa'inda ake ganin sun tsone mutane idanu wa'inda ake ganin cewa dole ma'ana ba za su faɗi gaskiya ba ko to sai Allah ya zo ya tsoke su cikin ruwan sanyi sai a bar jahilai su ne za su rika karantar da mutane kuma su san komi ba karshe sai mutane su halaka gaba ɗaya muna fatan ubangiji Allah ta'ala kai nuna mana wannan lokaci da rayuwar اللهم يسر ولا تؤسر يا اكرم الاكرمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار muna fatan ubangiji Allah ta'ala ya bamu zaman lafiya a cikin wannan ƙasa mai albarka Allah ya bamu kwanciyar hankali duk abin da yake na tashin hankali duk abin da zai zaman tawwa wanda zai tayar da hankalin al'umma duk abin da zai girgiza wannan ƙasa da al'ummar da a cikin wannan ƙasa muna fatan ubangiji Allah madaukakin sarki Allah ya mana maganinsa Allah ya ba mu kwanciyar hankali saboda sai da kwanciyar hankali ne ake samun nutsuwa a ta kasuwa a zo a yi sallah cikin masallaci a yi wa'azi da makamantansu in ba zaman lahiya wannan abu duk bai samuwa kuna ganin ƙasashen da babu wannan zaman lahiya irin waɗannan abubuwa ba su samuwa mutum da shagon shi ya rihe mutum da gidan shi bila ya bari ya koma zama a cikin tanti saboda rashin kwanciyar hankali da ka duk abin da yake na tashin hankali kada ubangiji Allah ta'ala ya kama da shi a cikin wannan kasa kuma duk masu kokarin su hura kasa wuta su tayar da tashin hankali a cikin wannan kasa idan da jahilci suke ubangiji Allah ta'ala ya shirya da su idan ba su sani ba Allah ya shirya da su in kuma sun sani da gangan suke yi to Allah shi ya san matakin da zai ɗauka a kansa domin ƙasar ta zama lafiya masu kawo hare-hare daga waje ko a iyakan wannan ƙasa muna fatan ubangiji Allah ta'ala kare ba su sa'a domin duk masu ƙoƙarin su tayar da mutane mutane na zaman su lafiya su tayar musu da hankali wannan babu alkhairi a cikinsu babu alkhairi a cikinsu waɗanda suke jagororin ƙasa muna fatan ubangiji Allah ta'ala ya fahimtar da su gaskiya su gane gaskiya ce su dawo a kanta inda suka yi ba daidai ba inda suka yi daidai Allah ya kama musu inda suka yi ba daidai ba to ubangiji Allah ta'ala ya nuna musu ba daidai ba ne ba su dawo a kan daidai idan suna da ban shirya wannan shine addu'an da mu addinin mu ya karantar da mu amma wai ba wai addu'a bace mutane su zama ba su da aiki sai cine mu shugabanni idan shugabannin da suka zama tsinannu to babu wanda zai wahala irin ku da kuka tsine musu eh kenan shi su shugabanni kokari ake Allah ya shiryar da su Allah ya ganar da su gaskiya in suna akan abin da ba gaskiya ba Allah ya kame hannunsu ya dawo da su akan gaskiya ayi musu addu'a Allah ya arzuta su da masu ba su shawara akan gaskiya wannan shine karantarwa ta addinin musulmi amma tsine-tsinen nan bai da wani amfani idan ka tsine ma shugaba albarka ya zama tsinan ne to wannan tsinuwa ba wanda zai sha wahala sai kai kai ne duk wani abu in ya taso na wahala sai a gashi a kanka saboda kai ne kai addu'a amma inda kayi addu'an ubangiji Allah ta'ala ya sa ya tausasa zuciyoyinsu ya sa ruwan sanyi abin a cikin zukatansu ya sanya musu tausayi a cikin jagorancinsu idan Allah ya karbi addu'an suka zamanto masu tausayi suka zamanto masu sanyin zukata suka zamanto mutane waɗanda suke masu ganin kimar mutane wa zai ji daɗin kai ne za ka ji daɗi wa za a tausayawa kai ne za a tausaya tun da kai ne ake mulki waye za a tausa sama kai ne za a tausa sama to amma an kai kai addu'a Allah ya tsina muku wa zai ga bala'in tsinuwa kai ne saboda kai ne ake mulki ba kai ke mulki ba kenan kai da ake mulki duk wani abin da aka ɗauko na wahala dole akan ka zai koma ko ba haka bane wannan shine ka'ida ta musulunci wannan shine ka'ida ta musulunci ya kamata mutane su hudda siyasa ko da yake Allah sauke sai kaga wasu mutane irin waɗanda maganganu in ana yin su sai suna ɗaukan malamai 'yan siyasa su kuma malamai suna aiki ne akan iliminsu ga tafarkin da magabata suka ta a kansu an yi shugabannu a cikin magabata kuma mun ga yadda magabata tun daga sahabban manzan Allah da tabi'ai suka yi tahiya da jagororinsu fitina ba ta da wani amfani ko akwai amfani a cikin fitina mutum bai gane fitina bala'i ce sai ya faɗa a cikinta bai gane zaman lahiya alkhairi ne sai ya rasa shi in ka ga mutum na neman fitina to bai san menene fitina اللهم يسر ولا تؤثر واكرم ولا تهن يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن والاهم باحسان الى يوم الدين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله